والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin kitabu tauhid darasi na 32 darasi na 32 muna kuma gode wa Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon dawa daga wannan karatu bayan mun gama mun sauke littafin iziya Allah ya amsa mana to za mu tashi darasi na 32 kamar yadda muka faɗa babun babu qaulullahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah babin faɗin Allah madaukakin sarki akwai daga mutane man yattakhidhu min dunillah wanda yake rika koma bayan Allah ya riki wasu ko wani abu andadan kishiya ga Allah subhanahu wataala abinda ake nufi kishiya ga Allah subhanahu wataala duk abin da yake banci Allah shi kadai to idan ka saka wani a wajen Allah a wajen to kamar ka riki Allah kishiya ne ba sai ka bauta masa ba ba sai ka bauta masa ba sai ka masa sujjada ba ka ɗauki wasu attributes one, one of the attribute na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da sunake da sifofi ba za su kirgo ba a san adadinsu ba wanda ya san adadinsu sai shi mun dai mun san wanda muka sani kuma ya sanar da mu wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ga hikiman a sanar da mu to a cikin sifofin Allah ka ɗauki ɗaya ka ba wani Allah to ka ɗauki shi kishiyar Allah shine sai aka ɗauki ƙwaya ɗaya tak aka ɗauki abu ɗaya aka ba mu misali yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah ana so son Allah ya fi na kowa son Allah ya zama ƙololuwa ne kan kat me ake nufi da son Allah za mu iya rasa rayuwarmu akan abin da zai taɓa Allah za mu fifita komai akan Allah za mu haƙura da komai duk abin da za ka samu na duniya duk wani wanda kake tare da shi abin da za ka faranta masa za ka iya haƙura da shi saboda Allah subhanahu wataala kar ka faranta wani dan a lokacin da zaka taba Allah subhanahu wataala yuhibbunahum ka hubbillah su kafirai suna son abin bautan su ne ko kuma shugabannin su ko waliyan su ko malaman su irin yadda suke wa Allah idan da ta kama ayuwa abin bautan su ko shugabannin su ko waliyan su ko shehunan su sujjada wanda Allah kaɗai ake yi to inda za su faranta musu rai za su yi musu ko za su fake da su don biyan bukata yuhibbuna hubka hubbillah shekul islam bin taymiya akwai fasarori da yawa da aka nakalto daga shi yana nuna yuhibbuna hubka hubbillah suna son iyayen gidansu kamar yadda mu'mine suke son Allah a'a suna son iyayen gidansu kamar yadda suke son Allah sun hada su sun musu shirka amma walladina amanu ashaddu hubban lillah su mu'mine son Allah su kankan ne ɗari bisa ɗari ne wanda yake muka son Allah soyayya ibada ce ba a yin ta sai ga Allah ba a yin ta kuma sai dan Allah shi sa malamai sai suka raba muhabba kashi uku don galibi irin wannan rabe-raben da ba ma samun su da ba a yi shine yake sa wani lokaci kaji mutum yana kawo tambayoyin da ba layinsu ba ne kamar yanzu wanda ake ta rigima taimako ba a neman taimakon kowa sai Allah mun ce taimako ya kasu kashi nawa ko kuma taimako da ba a yi wa kowa sai Allah yana da sharadi guda nawa yana sharadi guda uku dan ka bambance taimakon neman taimakon da halatta da wanda bai halatta ba ba a taimako ba a neman taimakon kowa sai Allah ba wanda ta wani abun halitta sai Allah shi kadai ake neman taimakonsa haka idan ka zo shi ta ma soyayya taimakon ne neman taimako yana da sharɗi guda uku ga wanda ya halatta ka nemi taimakonsa wanda wannan kuma taimako ne abu ne na ɗabi'a na ɗabi'ance muna yin sa kana kwance zaka yi cewa taimaka min ki miko min kaza iyalinka zaka iya yin waya da Allah na bar mota na a kofar gidanka ki din kuma na bar shi a falonka taimake ni ka shigo min da ita falo to shi yasa aka ce wancan taimakon na Allah wa'annan taimakon na dan adam suna da sharadi uku idan sun rasa sharadi guda uku din nan to ba a yi wa kowa sai Allah ina ga haka za a fi ganewa dan adam duk abin da zai iya taimaka maka da shi sharadi uku ne a cikin sharadi uku kana rasa daya a ciki to ya zama ba nasa bane na Allah ne sharadi na farko ya zama yana gabanka ya zama yana gabanka yana kusa da kai abinda za ka gaya masa zai ji wannan shi ne sharaɗi na farko sharaɗi na biyu ya zama yana raye shi ne sharaɗi na biyu sharaɗi na uku ya zama zai iya abin da za ka sa shi su ne sharuɗa guda uku don ka ɗauko su ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kana taɓa ɗaya shi kenan ka koma Allah kana taɓa kowanne ganin shekul islam bin taimiyya shehi ka taimake mu ka saukar mana da ruwa daga sama ibn taimiyya ka saukar mana da ruwa ka taimake mu ka saukar mana da ruwa daga sama to sai mu zo mu dauki sharuɗan nan shehi yana rayi eh yana rayi yana kusa da mu eh yana kusa da mu zai iya a ba zai iya to Allah ne kadai zai yi wannan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam saukar mana ruwa daga sama to mu dawo daga farko yana rayi baya rayi daga nan sharadi ya fadi yana kusa da mu baya kusa da mu dama kuma ba zai iya ba sallallahu alaihi wa sallam shi ma shekul islam ko yana rayan ba gashi a gaban mu ba zai iya to wannan taimako amma yalla gyara zaman taimake ni ka gyara min zaman littafin sunusi kaga zai iya gashi a gabana ko da ransa yana raye to haka soyayya sun kasu kashi uku akwai soyayya ma Allah ka so wani abu kuma ka hada shi da Allah wannan wannan kafirci ne da shirka ga Allah subhanahu wataala Allah zai iya ce kai sallah kai shi ma wancan zai iya cewa kai sallah kai Allah zai ce kar kai kaza shi ma zai iya cewa kar kai kaza kana son sa kana ganin zai taimake ka zai iya kashe ka zai iya raya ka in ransa ya ɓaci ba za ka ji daɗin rayuwa ba kamar yadda ake wa shehu ne haka yadda kafirai suke wa iyayen gidansu yuhibbunahum ka hubbillah wannan shine so na farko akwai mahabbatan lillah ka so don Allah so don Allah wannan wajibi ne wannan wajibi ne ka so don Allah shine ka so wanda ya so Allah son sa da kake don ya so Allah ne kamar yadda ake wa annabawa kamar yadda zaka so annabi wannan ausaqu ural iman wannan wajibi ne ka so don Allah na uku shine soyayya ta ɗabi'a ta cikin zuciya wannan kuma ba laifi a cikinta kaji kana son ɗanka kaji kana son mahaifiyarka kaji kana son mahaifinka kaji kana son garinka kaji kana son gonarka wannan ɗabi'a ne wannan ɗabi'ance ne wannan su ne kashi uku wa'annan kashi uku ɗin in ka ɗauka duka sai ka dawo kan so na biyu so na farko dai haramun ne ka so Allah da wani Allah ka haɗa wani Allah da wajen so kowaye shi so na biyu shine so na wajibi ka so don Allah sun kasu kaman kashi hudu akwai kashi na farko ka so abin da Allah ya yarda da shi duk abin da ka san Allah ya yarda da shi sonsa da za ka yi ibada ne wajibi ne ma ka so shi Allah subhanahu wataala baya so a hada shi da wani to kenan kana son a kadaita Allah son da kake wa tauhidi ka so aqida wannan wajibi ne kuma imani ne lada ne a cikin sa sannan ka so mai aikin kwarai din kamar annabawa manzanni malamai da suke karantarwa zuwa ga tauhidin da muka fara bada misali da shi Allah yana so a kadaita shi Allah to ka so abinda Allah ya so sannan akwai lokuta akwai lokutan da Allah yake son su ya gaya musu manyan abubuwa ne to son wannan lokacin shi ma ibada ne Allah yana son daren lailatul qadari ya girmama ta ya gaya mana girmanta ko wannan abu ne mai girma ƙarshen dare dab da asuba Allah yana son sa yasa ubangiji yake saukowa sauka irin tasa yake cewa ina mai bukatan amsa masa ina mai kazan amsa masa ina mai kazan amsa masa to sai na uku ne na hudu na ƙarshe akwai guraren da ubangiji ya ce abun so ne a so su suna da albarka ana so ka so su kamar makka ba garinka ba ne ba ka da alaƙa da su jininku da za a bi daga farkonku har ƙarshen zuriyarku ba wani wanda za a ce ya yi alaƙa da ɗan makka amma kana son makka kana son madina domin allah yana son ta allah yana son makka yana son madina to wannan su ne soyayya kashi uku soyayya ta farko ka haɗa wani da allah wannan shirka ce kafirci ne ka so don allah yanzu kawai ka ji kana son wannan me yasa alaran ba ne mahaddashin ƙur'ani masoyin allah ne mai girmama allah ne wannan sansa da kake masa to shi ma za ka iya canja son kuma ya koma shirka shi ne ya umarce ka a abin da yake sabon Allah subhanahu wa ta'ala to sai aka kawo mana faɗin Allah wadakin saboda ka hibbo na hunka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi akwai daga mutane ai ba'dun nas ba duka ba man yattakhidhu min dunillahi ay yaj'alu min dunillahi andadan amsalan wa nazara su suka su zama abun koyi yuhibbunahum ka hubbillah yusawuna andadahum ma Allah fi mahabbati ta'zim suna hada abun kaunarsu su ma su zama abun kauna amma a soyayya ta girmamawa yau ina so karatu ne ya ƙara fitowa yanzu duk wanda muka ce a so sunna har annabawan Allah da muka ce a so su to karka musu so na girmama wanda Allah kare yake girmamawa kamar misali son annabi ya saka je kai sujada a gare shi son annabi ya saka faɗi wata sifa ta Allah ka bashi kamar yadda wani ya zo ya ce masha Allah wa ita. ya annabi in dai ka so in dai Allah ya so kai ma ka so to kaza zai faru ya ce a aj'altani lillahi nidda zaka sa in zama kishiyar Allah ne bal ma sha Allah wahda Allah shi kadai ina ruwan Allah da ni a abin da shi aikin sa ne shi kadai annabi ya faɗa yace bal ma sha Allah wahda sai ya masa gyara yace in har kana tsammani ina da dan wani abu ne aljihuna wanda shi ma taimako ne na Allah kana ganin Allah ne da wannan to cewa zaka yi ma sha Allah summa zaka in ka faɗa sai ka sa summa in ka yadda sannan kenan Allah ya gama nasa kai kuma naka yana bin da Allah ne yaddan Allah ne yasa kai kai sannan sai a aiki da sannan saboda in ka ce da ka ce ma'a kenan tare Muhammad ya zo tare da Musa tare suka yi abu tare suka yi zuwa to karka ce Allah da wane sai dai ka ce sannan wane ma'ana sai ubangiji ya yadda sannan ko wani ma yana son abin ya faru sannan shi ma na sai faru kuma na son wancan in Allah bai so ba zai faru ba walladina amanu ashaddu hubban lillah lalle wanda suka yi imani su kuma soyayyan su fiye da kowa ne akan Allah fiye da mushrikai domin su mu'minin hubban su na Allah ne har cikin zuciya ne mushrikai kuma suna raba soyayyan tsakanin su da maso da da iyayen gidansu to sai malam ya kawo ya bude mana kuma da aya ta gaba wannan ayar da muka karanta akwai fa'idoji cikin ta na farko shi soyayya nau'i ne na ibada so ba a yi wa kowa soyayya ta girmamawa da kimantawa sai Allah shi kadai ba a daukan soyayyan da aka ce kai Allah kuma ka ba wani Allah soyayyan da mushrikai suka yi wa iyaye gidansu ba shi da amfani saboda sun hada shi da Allah shirka tana ruguza ayyuka wannan ayin tana nuna mana yin aikin shirka yana ruguza ayyuka yin soyayya wa Allah shi kadai ka fifita Allah kadai a wajen soyayya wannan alama ce ta imani walladina amanu ashaddu hubban lillah karshen ayin yana nuna mana Allah yana da karfi sifa ce karfi sifa ce ta Allah alladina ashaddu hubban lillah walladina zalamu annal quwwata lillahi jami'a أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب آية تغبا ko kuma dalili na gaba da yake nuna mana ba a so ba za ka so al ba za ka so wani ka hada shi da son Allah ba wata sifa ta Allah wanda ake nuna soyayya ga Allah kar ka yi wa kowa sai Allah ba za ka yi sujjada ga wani dan kana son sa ba za ka je kabarin sa ka roke shi dan kana son sa ba za ka a ba za ka yi ba ba zai umarce ka abu ka bari ba ya ce ya umarce ka kai abu wanda Allah kuma baya son sa to kaga kafi son sa akan Allah kenan wa qawluhu ta'ala fadin Allah madaukin sarki qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa amwalukum iktarafu amwalukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره الله لا يهدي القوم الظالمين الفاسقين a wajen ku an kawo ayan cikkiya full aka kawo ta ko to in ku an kawo ta duka bari mu bi ta dan dai dai Allah subhanahu wataala yake cewa qul ga ya musu in kana aba'ukum wa abna'ukum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموالكم ترفتموها وتجارة تشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وإن دو أبن دا أكي كرغا غيا مسو وإذا إيا ينكو دا إيا ينكو دا ينكو ونكو نجني دا ما تنكو وأشيرتكم da jama'ar da kuke komawa zuwa gare su a wani ra'ayi guda ɗaya su ne ashira wani ra'ayinku guda ɗaya hankalinku gaba ɗaya ya taru jama'ar ku kenan wa ashiratukum wa amwalin iftaraftumuha da dukiyar da kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kuma dukiya da kuma kasuwanci da kuke tsoron kar ya ruguje kare zama na bashi da kima wannan kasad binnan ta zama ta zama ta karye wa masakin tardawnaha da gidajen da kuke zama wai waɗannan kam ahabba ilaykum min Allah wa rasuli sun fi soyuwa a gare ku da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa su ko ka fi so ta yadda za su shagaltar da ku daga son Allah za su shagaltar da ku daga bautar Allah Allah zai umarce ku da wani abu amma waɗannan abubuwan in kun ga za su tabu sai ku bar na Allah ku kula da dukiyarku ku bar na Allah ku kula da ƴaƴanku ku bar na Allah ku kula da matanku mutum nawa yanzu matarsa tafi Allah ko ba haka bane son da yake wa matarsa yafi son Allah saboda matar za ta umarce shi da abu yayi amma ubangiji ya umarce shi da sabanin sa wataƙila ya bar na Allah ya bi na matarsa yuhibbunahum ka hubbillah sau nawa ƴaƴa suke shagaltar da mutum ya bar abin da Allah yake so yuhibbunahum ka hubbillah sau nawa dukiyarka za ta hana ka zuwa masallaci yuhibbunahum ka hubbillah sau nawa taron jama'ar garinku da suka karkata a wani ra'ayin da Allah baya so sai ka faranta musu rai ko da Allah ba za ka bakanta wa Allah yuhibbunahum ka hubbillah sa duk duniya in za ta taru ta kyamace ka in dai Allah yana son wannan abu ba ruwanka da mutane dauke shi isa Allah ke cewa ahabba ilaykum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabilihi yanzu ma kun fi son ma kun fifita wacce akan jihadi ma to in ku haka ne fatarabbasu ku saurara abin da zai sauko muku fatarabbasu hatta yati Allah bi amrihi ku saurara har abin da zai zo muku daga wajen Allah na azaba ba za ka zanji dadin abin da kake ba saboda ka fifita Allah wallahi la yajil qawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai kaga wannan yake nuna fasikanci ne san wani Allah akan Allah wannan ayan tana tana umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutane duk wanda ya fifita son waɗannan abubuwan guda takwas abubuwa guda takwas din da aka faɗa duk wanda ya fifita su akan son Allah da kuma kariya wa addinin Allah ba shine aka ce wa jihadin wa jihadin wa jihadin fi sabilihi ba fatarabbasu ka fifita su akan jihadi zaka iya kashe wa iyalanka dubu kaza amma masallacinka kana gani yana yoyo ba zaka iya kashe rabin rabin sa ba yuhibbunahum ka hubbillah zaka iya gyara gidanka fiye da yadda ake tsammani amma ba za ku gyara masallacinku fiye da gidanku ya dace masallacin musulmai ya fi gidan kowa gurin tsari saboda nan ba mutum ɗaya ne zai gyara ba mutane da yawa su za su gyara shi to kowa ana so ya bada gudunmuwan da sai masallacin ya fi gidansa a shigo masallaci baka ji baka son fita saboda ya fi gidanka fankokin masallaci su na gidanka esin masallaci ya fi na gidanka ƙanshin masallaci ya fi na gidanka kafin na masallaci ya fi na gidanka fentin na masallaci ya fi na gidanka wannan shine abin da ake bukata wa jihadin fi sabilihi din to wannan aka ce shine aka umarci annabi ya ga mutane abin abubuwa guda takwas din nan sannan fa inna alayhi an yantazira madha sayahsulu bihi min azabillah annabi kuma kaje ka saurara duk wanda ya fifita wannan me zai faru da shi na daga azabar Allah in bai yi ba to wannan ana nuna maka haramcin fifita waɗannan abu da takwas din akan abin da Allah yake so wannan yake nuna maka waɗannan abu takwas din ya halatta a so su ko bai halatta ba wata irin soyayya tabi'iyya kun ga amfanin kasa ta kenan amfanin raba soyayyen kenan ya halatta a so wa'annan abu guda takwas ko bai halatta ba ya halatta ka so matarka ya halatta ka so babanka ya halatta ka so mahaifiyarka ya halatta ka so kasarka ya halatta ka so gidanka ya halatta ka so dukiyarka ko duk wa'annan ya halatta ka so su amma inda matsalan take ahabba ilaikum minallahi wa rasuli tanan ne ake samun shirka za ka fifita su fiye da Allah da manzansa in ku kai haka wa jihadin fi sabili ka fifita a kan jihadi iyalanka kana da abin da za ka ciyar da su kuma ga wani ya saura ka ciyar da su ka ki ciyar da masallaci in kuma akwai hatsari fa fa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi sannan wannan ayin tana nuna mana son Allah da manzo haka suke tare suke tafiya duk wanda ya so Allah wallahi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya so manzan Allah a iya yadda Allah ya ce a so shi wallahi yana son Allah man yuti'ir rasul faqad ata Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ko wallahu wa rasuluhu haku an yurduhu ana so wa'annan tare ne sannan shiriya da zaka dace wannan a hannun Allah take domin Allah ce wallahu la yahdi alqaumal fasiqin Allah baya shirye da mutane fasike ba zai datar da su ba to Allah ne mai shiryar da mutum kenan ubangiji ka shiryar da mu Allah ka kashe mu akan shirya kuma to sai hadisi na gaba ko wanne ne shi hadisin Anas ne an Anas ko an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala amanzu alaka la yu'minu ahadukum حتى أكون حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ولا ديانكو بدي إيماني ما sai son da yake mun ya fi son da yake wa uwarsa da ubansa da duk mutanen duniya a kaina zai iya haƙura da uwarsa da ubansa da duk duniya zai ba da jininsa da duk abin da ya mallaka ya ce ya ƙare inda ya kan sona ne annabi ya ce imaninka sai nan ne ya cika nan ne imaninka ya cika yuhibbunahum ka hubbillah in dai ka fifita son wani Allah kan annabi zaka iya bata wa annabi zaka iya yin bid'a dan ka faranta wasu rai wallahi ka so wanda ya saka bid'an nan ko wanda ka gani fiye da son annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce kar ayi kaza kar a sake wando ya wuce din sawu ka saki annabi bai yi abu kaza ba kai wani farantsewa da Allah ya ce wallahi ko annabin ne ya zo ya ce ba za mu yi maulidi ba wallahi sai mun yi maulidi kaga iya ta'addanci wa Allah subhanahu wataala kenan iyaka ta'addanci wanda suka ce kar ku yi maulidi ba su ce baka son annabi ba wallahi suka ce kai yin maulidin ma da kake son annabi ne yasa zaka yi amma annabin bai yadda da wannan hanyar ba bai yi ba sahabbansa ba su yi ba ba kuma ita ce hanya ta son annabin ba son annabi ya gaya mana Allah ya gaya mana yadda ake son annabi Ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai son Allah kuke bi na za ku yi me nayi me ban yi ba shine son Allah annabin ya hana ka nisanta ya umarce ka ka aikata bin annabi wallahi shine son annabi law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal habiba liman yuhibbu muti'u alfazazi ba alfazazi ba bin nan me ashfa wani shi ne abin da yake faɗa in dai son annabi in dai gaskiya ne lauka da hubbuka sadiqan in dai son ka na gaskiya kake la atatahu to zaka bi shi innal habiba liman yuhibbu muti'u masoyi ga wanda yake so to shine ka bi shi duk abin da matarka take faɗa in ta ce wai za ta maka tana maka biyayya wai son ka take wallahi in ba ta bin abin da ke faɗa ƙarya take kai kuma ka fara tunani a kanta ɗan da ka aifa ya ce aini ina son babana amma ka ce yi kaza ba zai ba bar kaza ba zai bari ba ka sake tunani a kansa wanda kake zaune da shi kamar umarni baya bi ka hana shi baya hannuwa wannan son ƙarya ne kisa masu cewa suna son annabi su duba kuma mai annabi baya so ku je ku haɗu maza da mata a guri guda ana rawa ana kiɗa wai son annabi a fita layi ana iskanci a ce son annabi a zo ana kaza a ce son annabi a ce annabi bai yi ba ka ce mu sai mun yi kuma ka ce son annabi to shi sa annabi sallallahu alaihi cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum min walidikum ko ko hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in da duk duniya sai kaji kowa ka fi so dan ne zaka zama mai imani in ɗaya ya tabo a cikin wannan wala baka da imani to nan gurin kaga annabi ya kore la yu'minu ahadukum annafi in aka kore ɗayan ku ba shi da imani to ɗayan ku abu uku ake kore maka shi ko a kore maka shi completely a ce babu shi ba za ka sa babu shi ma babu labarinsa nafiyul wujud ake kiransa dama nafi ya kasu kashe uku nafiyul wujud da nafiyul siha da nafiyul kamal wannan su ne guda uku ko a kore maka gwadwada babu shi kaga aka ce maka la yu'minu ahadukum ɗayan ku an kore masa imaninsa ya bar garin da yake kaga yan samu matsala to wannan ya fi girma ko kuma ya zama nafiyu siha a ce akwai imanin amma bai inganta ba ko abin da kai bai inganta ba ko kuma a ce akwai imanin amma bai cika ba shehi kai nake muna ta magana ka rike wannan abubuwan guda uku ko a ce maka imanin bai cika ba ko imanin bai inganta ba ko imanin babu shi kamar da za a ce imani babu shi kwata-kwata misali faɗan annabi sattar la imana li abidi sanamin babu imani ga mai bauta gunki ana nufin akwai sauran imanin completely babu ko to wannan shine adamul wujud babu shi babu imani ga mai bautan gunki to wannan an kore imanin na biyu a kore maka ingancin imanin la salata bi ghairi tahurin ba sallah sai da tsarki ko an kore maka la salata bi gairi tsahurin ma'ana sallar ne babu ita kwata-kwata a a sallar bata inganta ba bata yi ba akwai kuma wanda ta yi amma bata cika bane shi kuma misali la salata bi hadarati ta'amin sallah bata yi ba in dai ga abinci ya zo ga sallah to abinci ake ci a bar sallah to ana nufin kai sallah bata yi ba sallama ta yi ba mata ayyana sallan ta yi amma ta samu me ta waya kamal kenan na tsakiya kuma sallan ba ta yi ba na biyu kuma fa shi kuma babu hanyar kuma daban-daban ne ba imani ga mai bautan gunki kwata-kwata babu imanin ko digo ba za mu shi la imana li abidi sanamin babu imani ga mai bautan gunki sai kuma na biyu la ima la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum wannan wani iri ake korewa completely ne ake korewa ko kuma ingancinsa ko cikansa kun san dai ba completely tunda musulmi ake magana to ne ake inganci ne ko cika zaka dauka sai ka zabi guda daya to nan annabi yace babu imani ga wanda ba za ka zama mai imani ba sai ka so ni fiye da babarka da babanka da 'ya'yanka da duniya gaba daya yuhibbuna in ka fifita daya zama yuhibbunahum ka hubbillah to zamu tashi hadisi na hudu insha Allah ta'ala gobe da izinin Allah shine hadisin salatatun salatun ko man kunna fihi wajada halawatal iman ba za mu iya gama shi ba ko za mu iya fassara shi kawai haka hmm ba zai fassara ba ko gobe za mu fassara shi mu karasa shi insha Allah ta'ala sai mu shiga karatu na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh